أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fata Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurara ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira alfarmar sayyidina maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna cikin kitabu zakati littafin da ke bayani akan hukunce-hukuncen da suka shafi zakka da haka za mu tashi sabon babi na
babu zakati na ganani babu zakati ganami wannan babi yana magana akan hukuncin zakkan nan ta bisa shi yan ce ganamu kamar ana nufin bisa shi abinda bisa shi tumaki da awaki su ne bisa shi adda'anu wal ma'zu su ne bisa shi to zakkarsu farko dai a san suna da zakka kaji hukuncin farko hukunci na biyu sai tumaki ko awaki sun kai nawa ne ake fitar musu da zakka suke da zakka biyu kenan na uku to din sun kai nisabi nawa ake fitarwa daga kaza zuwa kaza nawa ake fitarwa daga kaza zuwa kaza nawa ake fitarwa to wannan shine hukunci hukunci guda uku waɗanda suka ta'allaka da wannan babi na
حدثنا محمد بن عبد الله بن المصنع الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني صمامة بن عبد الله بن انس ان انسا حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليؤدها ومن سئل فوقها فلا يؤدي في أربعة وعشرين من الإبل وما دونها من الغنم من كل خمس شاة إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخال أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ست ففيها هقة دروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة وفيها هقتان طروقة الجمل فإذا زادت على عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين هقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الجنن في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مئتين شاتان فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شيات فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مئة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفي الرقعة ربع العشر فإن لم تكن إلى تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها
حدثنا محمد بن عبد الله المثنى الأنصاري قال إمام البخاري يشيه محمد بن عبد الله المسنى الأنصاري يا زنتدسو قال يتي حدثنا أبي يتي بابانا يا ذن تدني قال يتي حدثني ثمامة بن عبد الله بن عنس يتي ثمامة بن عبد الله بن عنس واتن يا ذن تدشي أن عنسا حدثه يتي حقيقة أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه يا ذن تدشي يتي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه yace san dai sayyidina abubakar yadda Allah tabbata gare shi kataba lahu hadal kitaba ya rubuta wannan takadda lahu ga sayyidina Anas ibn Malik yaushe yace lamma wajjahahu ila al-Bahrain lokacin da ya aika shi gwamnan gwamnan Bahrain ya aika sayyidina Anas ibn Malik a matsayin gwamna kai ummal ya ce ummal kowanne amil a matsayin gwamna yake shine mai zartar da hukunce-hukunce a madadin hukuma ta musulunci to gwamna kenan to lokacin da sai na abubakar ya aika shi a bahrain watan sai rubuta mashi wannan takarda bahrain wani iklimi ne ko wuri ne tsakanin kogin watan tsakanin kogin hindu da kogin hijaz to nan watan abin ne yake bahrain yake to sai aka ake kira sunan wurin da bahrain magamar koguna guda biyu wasu kace sunan dai iklimi ne wasu kace a tsakanin watan kogin farisa da na hind to nan bahrain take to lokacin da ya aika shi a bahrain abinda sayyidina abubakar ya rubuta mishi bismillahir rahmanir rahim sai fara da basmala kaga tabbatar da karantawar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu amri zi bali lam yubda fihi bismillahi wa huwa aftar duk abin da yake da muhimmanci da matsayi ba a bude shi da basmala ba to yana daga yana da yankakkar daraja don haka duk abin da ke da muhimmanci wannan za a yi magana ne akan sha'ira daga sha'irul islam ita zakka wata sha'ira ce sannan rukuni ce daga rukunin musulunci sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ga yadda za a yi don haka muhimmancin ta sai sa fara da bismillahir rahmanir rahim hadhihi faridatu sadaqa allati farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu bai ce farada ha ba akwai masu ha sai nan kaman kirji kaman an karanta da shi da lamiri هذه فريضة الصدقة وأنن تكدتا قمشي واتن فريلن نن تصدقة فريلن نن تزكى hukunce hukunce abin da ya shafi zakka wannan takarda sai ce hazihi faridatu sadaqa wannan farillar sadaqa ce ko farillar zakka ce ai ana nufin takaddar da ke dauke da hukunce hukunce kaga an shahe mudafi ai hazihi nuskhatun nuskhatu faridatu sadaqa an shahe nuskha din kenan هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على المسلمين ودع النبي صلى الله عليه وسلم يفرلم تاج مسلمي والتي أمر الله بها رسوله إتشي ودع ألا يأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله تبارك وتعالى يأمر من الله صلى الله تعالى عليه وسلم da ita ma'ana abin da ke ciki umarnin manzan Allah ne kuma umarnin Allah ne shi ma manzan Allah umarni ne daga Allah faman su'ilaha min almuslimina ala wajhiha falyu'fiha duk wanda aka tambaye shi min almuslimina daga cikin musulmi kaga sa'i yazo ya ce to wane a bada zakka kaga an tambaya kenan ko to su'ilaha kenan an tambaye shi ita min almuslimina daga musulmi duk wanda aka tambaya daga musulmi kaga ya nuna zakka ba ta kama wanda ba musulmi ba a musulmi ta kama musulmi ne ake tambaya ba da zakka ala wajhiha falyu'fiha in dai an tambaye shi ala wajhiha yadda manzo Allah din nan yayi bayanin ta yadda zamu yi bayanin ta din nan ji sayyidina Abubakar duk wanda aka tambaye shi daga musulmi ya ba da ita ala wajhiha bata saba kaida da manzo Allah shata ba domin tana da fuska dukiya sai ta kai kaza in raƙuma ne sai sun kai kaza sannan za a fitar da kaza in sun kai kaza zakkarsu kaza in sun kai kaza zakkarsu kaza duk manzo Allah ya bayanin huskar in awaki ne haka in shanu ne haka in in ko menene dai wanda ake wa zakkan haka ne in ma abinda ba bisashen bane abinda ya shafi kudi ne haka ne yadda manzo Allah ya shata ala wajhi hakinan yadda manzo Allah ya bayanin ala wajhi hakinan nisabi da abinda za a fitar to in dai an tambaye ka ala wajiha yadda manzo Allah shardanta kaga kenan mafhumi ya gwadi in aka saba da yadda manzo Allah ya shata ko an tambaye karka bayar ko an tambaye karka bayar kana da abin da bai kai nisabi ba sai aka ce ka bada zakka sai ka ce ba haka manzo Allah ya ce ba manzo Allah ya ce sai akuya ta kai 40 ni kuma ta 39 ce ba ta kai 40 ba don haka ba za a fitar ba sannan sinnu din da za a fitar in aka saba karka bayar in an saba karka bayar mana inda aka ce a bada bintu makhalid ga ta kuma sai sa iya ce bai son bintu makhalid bintu labuni yake so to karka bayar shine mafhumi cewa faman su'ilaha min almuslimin ala wajhiha falyu'tiha wa man su'ila fawqaha fala yu'ti wa man su'ila fawqaha fala yu'ti duk wanda aka tambaye shi fiye da yadda manzo Allah ya shata sabani yadda manzo Allah ya tsara sabani yadda manzo Allah ya kakkasa fala yu'ti kada ya amsa kare bayar to haka kaga kenan yau da shugaba zai zan azzalumi ba dole bane ayi biyayya gare shi in shugaba za azzalumi ba dole bane ayi biyayya gare shi in ya zai an bashi ba zai bayar da ita yadda Allah ya ce ba ya sai a bashi a tattara zakka a bashi sai baya wani wuri ba waɗanda Allah ya ce a ba ba ba za a yi masa biyayya ba a cikin wannan fi arba'in wa ishirina min al'ibili fama dunaha min al-ghanami min kulli khamsin shatu to yanzu ya fara bayanin simfi simfi sai ce fi arba'in wa ishirina min al'ibili fama dunaha to min al-ghanami a cikin raƙumi ashirin da hudu har ya zuwa ƙasa har ya zuwa kenan raƙumi biyar to minal ganami ba a fitowa daga raƙuman minal ganami daga cikin awaki ko tumaki ake fitar da zakar raƙuma zakar raƙuma tun daga ishirin da hudu har ka yi ƙasa tun daga biyar har ishirin da hudu duk daga ganamu ake fitarwa raƙumi biyar akuya ɗaya har zuwa tara in ya kai goma akuya biyu har zuwa sha hudu in ya kai sha biyar akuya uku har ya zuwa sha tara in ya kai ishirin akuya hudu har ya zuwa ishirin da hudu akuya hudu to yana kai ishirin da biyar to lokacin za a fara fitarwa a cikin raƙumma don haka ya ce in dai daga ishirin da hudu ne fama duna har abin da bai kai ishirin da hudu ba zuwa biyar kenan min alghanami daga cikin bisashe za a rika fitarwa ita ce zakkan musaya min kulli khamsin shatu to daga 24 24 to nawa zakkar su yace a duk biyar daina da akuya daya kaga in sun kai 20 akuya hudu har zuwa 24 in sha biyar ne akuya uku in goma ne akuya biyu in biyar ne akuya daya شين من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخال أنثى النبي صلى الله عليه وسلم يجي إذا بلغت خمسا وعشرين انت كي عشرين دبير معنى رقمي عشرين دبير تو دغنن ففيها بنت مخاض أنثى ذا بعد بنت مخال ماشي tun daga 25 din nan ila 35 hayya zuwa 35 hayya zuwa 35 daga 25 hayya zuwa 35 akuya daya ke bayarwa fa idza balagat 36 ila 45 fa fiha bintu labuni je dai mun ji bayanin da satin da ya gabata wace ce bintu makhalid bintu makhadin ita ce iyar mai nakuda ma'ana wadda uwarta take da ciki kuma mace mace ce uwata tana da ciki amma ba a haihi cikin ba to in ta kai talatin da shida to za a ba da hayya zuwa arba'in da biyar fafiha bintu labu ne za a ba da bintu labu ne sai ce unfa mace fa ai cewa mace takidi ne kawai takidi ne ai da cewa bintu labunin an san mace ce da cewa bintu labunin an san mace ce wannan yakan zo da yawa cikin azancen larabci abin da ya shafi takidi yace tilka asharatun kamila tilka asharatun kamila ai ko ba ce kamila ba cewa tilka asharatun an gano goma cikakku saboda tara ba a ce mata asharatu tara da rabi ba a cewa asharatu amma in ta kai tilka asharatun wannan ta kai goma to ko ba ce kamila ba an san goma da ne to kamila karfafawa ne takidi ne zaka cewa unfa shi ma nan watan takidi ne fa idza balaga sittan wa arba'ina ila sittina fa fiha hiqqatu to kaga nan jiya mun ji abinda abin tulabu ne diyar mai shayarwa daga nan watan 45 ana ba da bintu labunin hatta kai 46 fa idza balagat 46 ila 60 fa fiha hiqatun in daga 45 har ya zuwa 60 ana ba da hiqqa hiqqa ita ake bayarwa to ce ce hiqqa ce daruqatul jamali wadda raƙumi ta isa raƙumi ya aukan mata ma'ana ya barbararta hiƙa aka ce hiƙa wadda ta cancanci ɗaukar kayan da duk uwar za ta ɗauka taguwa ce wadda ta cancanci ɗaukar kayan duk da uwar za ta ɗauka to ita ce hiƙa fa idza balagat wahidatan wa sittina to da ta haura 61 raƙumi 61 ila 75 har yi zuwa saba'in da biyar fafiha jaza'a za a ba da jaza'a tutturna kaga tun daga bintu makhazin har yi zuwa bintu labunin har yi zuwa hiƙa har yi zuwa jaza'a ita ce tutturna fa'iza balagat ya'ani sittan wa saba'ina ila tis'ina fafiha binta labunin idan ta kai watan sittan wa saba'in saba'in da shida kaga saba'in da biyar aka ce jaza'a to da ta haura saba'in da biyar saba'in da shida hayya zuwa tis'in ko ila tis'in hayya zuwa tis'in fa fiha binta labunin za a bada bintu labunin biyu binta labunin bintu labunin biyu fa idza balagat ihda wa tis'ina ila 20 wa mi'a fa fiha hiqatan daga nan tis'in hayya zuwa ihda wa tis'ina tis'in da ɗaya da ta kai tis'in da ɗaya to ta tashi daga binta labunin ta koma hikata ne tis'in da ɗaya har ya zuwa ɗari da ashirin ɗari da ashirin raƙumi ɗari da ashirin tun daga raƙumi tis'in da ɗaya to ba bintu labunin biyu za a bayar ba a hikoki biyu za a bayar hikata ne har ya zuwa 120 duk dai hikoki biyu ne sai ya sake bayani alaihi salatu wassalamu ma'anar karkamanta da me hika ya ce ɗaro ƙatal jamal biyu ne tagoyi biyu irin waɗanda sun kai matuƙar sun isa raƙumi ya yi barbararsu in ɗaro ƙatal jamal ko ɗaro ƙatal fahal فإذا زادت على عشرين ومائة إن تهورا دليل عشرين إن تهورا دليل عشرين ففي كل أربعين بنت لبونين تدد أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة كوش خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من العبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها تدو وند بيد كومي سيرا قومي hudu raƙumi hudu falaisa fiha sadaqa to babu wajibcin zakka a cikin raƙumi hudu dama nisabin raƙuma na farawa daga biyar ne to in bai kai biyar ba kamar raƙumi hudu to babu zakka a cikin raƙumi hudu illa an yasha rabbuha sai in mai raƙumi hudun ne ya so kawai dai ya nemi lada amma ba ta dole ba ba ta wajibi ba shi ko ko bai kai nisabi ba in ka bayar a matsayin sadaka to kai sadaka ta tadawu'i kuma za a baka lada ta tadawu'i amma ba wajibcin sadaka ba irin wanda ya kama na dole ai shi ka san wancan ba magana zabi bane a magana dole ce in kana da raƙumi biyar ka mallake su sun shekaro wajibi kai musu zakka ba magana gani dama bane amma in bai kai hudu in bai kai biyar ba kamar hudu to laysa fiha sadaqatun illa yasha rabbuha fa idza balagat khamsan min al-ibli fa fiha shatun in ya kai raƙumi sun kai biyar to a ciki za a bada akuya sai ka ji ka so akuya sai ka bayar wa fi sadaqatil ghanami fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa mi'atin shatun wa fi sa'imatil ghanami wa fi sadaqatil ghanami a cikin kuma yanzu an aji maganar an kare bayanin zakkar rakuma me lisabi sannan kuma mai hawa hawa ɗin shi daga kaza zuwa kaza kaza za a bayar daga kaza zuwa kaza kaza za a bayar daga kaza har an ƙure malejin an kai malejin in ya haura to duk dai arba'in bintu labo ne duk hamsin hikka yanzu aji wannan za a koma maganar bisashe wanda maganar bisashe ɗin zakka bisashe ita ce dalilin fa al-imamul bukhari ya kawo wannan hadisi zakka bisa je nan domin muna cikin babu zakatil ganami ne ibilu ba ganamu bane amma tunda suna magana hade aka yi ta zaka sai ya kawo hadisin gaba ɗaya wanda ya kunshi maganar ibilu da ganamu da wariku har zakka azurfa ma akwai a ciki saboda haka sai ya ce wa fi sadaqatil ganami a cikin sadakan nan zakkan nan ta ganamin bisa she fi sa'imatiha a cikin mai zuwa kiyo da aka wasu malamai suka ce to wannan mafhumi mafhumin sifa ya gwadi cewa ya nuna cewa dabbobin da ka ɗaure gida kana ci da su ba su da zakka saboda wannan mafhumi ma'ana sai wanda ake saki suna zuwa kiyo shine sa'imatiya wasu kuma suka tafi daga malamai suka ce ko kai ka ɗaure su kana ci da su ko kiyo suke zuwa in dai sun kai nisabi sai an fita musu da zakka amma suka ce mafhumin nan na fi sa'imatiha sa'imatiha wadda take zuwa kiyo ta yi kiyo da kanta idan kanat 40 in sun kai 40 akuya 40 ko tinkiya 40 in an ce akuya fa kada dauka mace kawai ake nufi a'a da mazan da matan duka da akuya da bunsuru akuya kawai jarago da tunkiya tumaki kawai i awaki tumaki daga 40 ila 20 wa mi'a har zuwa 120 shatun za a bada akuya ɗaya ne fa idza zadat ala 20 wa mi'atin in ta dada bisa ga 20 da 120 da watan koda da ɗaya ne ta dada bisa kan 120 koda ɗarin nan 121 ne to ila shatani za a bada akuya biyu ne kaga 121 to shatani amma tun daga 40 har zuwa 120 shatun akuya daya da ta kara da daya 121 biyu kenan ila mi'ataini hayya zuwa watan mi'ataini abin akuya 200 fa idza kanat sa'imatur rajuli naqisatan min 40 shatan hakan fa iza zadat ala mi'ataini in ta haura 200 fa fiha thalathun in ta haura 200 fa koda da daya ko thalathun ku kuma yace thalathu shahin ko a wannan shine farko ai gaya ne wancan shi zaka fara daukuwa shine amsa shi fa in zadat ala mi'ataini sai ka ce fa fiha thalathun ila salasimi'atin tun daga ɗari biyu da ɗai har ɗari uku to salasu shiyahin kenan za a ba da salasun watan akuya uku fa iza zadat in ta daɗa a bisa ɗari uku fa fi kulli mi'atin shatun to yanzu sai a koma lissafin ɗari ɗari yana da akuya ɗari bakwai sai a ce duk ɗari na da guda duk ɗari na gwada kaga yanzu an ajiye maganar arba'in arba'in an ajiye maganar ɗari da ashirin in ajiye maganar kaza saboda sun wuce geji sun haura ɗari uku da sun haura ɗari uku to duk ɗari dai na da guda kawai in ko dubu nawa ne duk ɗari dai na da guda duk ɗari dai na da guda ففي كل بيئة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها إذن دي سائمة الرجل بسا شمتن سنزم ناقصة سنتوي لك أربعين شاة وتأكوية قيسي بابك أربعين شاة ما نينا دا أكوية ثلاثين ترى كو تو فليس فيها صدقة باب وجبتين زكاة to balle babu biyu arba'in ba biyu balle arba'in ba uku ko arba'in ba ko arba'in gashi nan dai talatin da biyar kenan to babu ko da da guda ɗaya ta kasa to babu wajabcin zakka a ciki falaisa fiya sadaka illa an sha rabbuha sai in mai ita ya ga ganin damar sai ba shari'a ta dora mashi ba yayi don ya samu lada to an ƙare bayanin zakkar bisa shi nisabi da hawa hawan shi da gejin shi da abin da ake fitarwa to sannan zai koma mazakka azurfa wa fi riqati rubul ushri na'am na'am eh gira suke daure yana da hujja don akwai daga malaman da suka tafi aka haka amma saboda ihtiyadi kewayewa to a bada zakai yafi eh ko kai ke ci da su ka hitan musu da zakafi don mi don sabani ne shi ko abinda ake so kullun ga sha'anin shari'a ka rika kewayewa kar abi ka bashi ka abi ka bashi yanzu nan hu azancan wani hu abi ka bashi azancan wani malami shi malamin da ya ce dole ne ko kai ke kiyonta kai ke ci da ita a gida ko kuma kana sakinta ta je kiyo sai an fitan mata da zakka kaga a zancensa in ba kai zakka ba an biyo ka to amma in kai zakkar to a zancen kuwa ba inda aka bi ka bashi eh sai dai kawai wancan ya ce kayi abin da ba dole ba shi kuma wanga ya ce to yanzu kai daidai ba kaga ba ba bashi to kullum abin da ake so ga shari'a ya zan ba bashi ya zan ba a biyo ka bashi ba shine kar a rika daukar wata rufsusi ruksosi in dai ba wasu keɓantattun wurare ba na ijaz'a tutturna tutturna ita ta wuce hikka ta wuce hikka ta kai ta ƙosa ta kai ma'isar taguwa jaza'a kenan ta kai ma'isar taguwa amma kaga wannan balagarta kenan ko ta zama hika ta balaga to amma ai ko ga mutum wanda ya balaga daban wanda ya kai balaga ashuddahu kuma shi kuma daban balaga ashuddahu 40 sana ko ai kaga bai ɗaya da ɗan shekara 18 to haka bambancin jaza'a da hikka kenan to wafin rikati in a cikin kuma azurfa ne rubu'ul ushiri za a ba da rubu'in ushiri rubu'ul ushiri rubu'in ushiri fa'in lam takun illa tis'ina wa mi'atin illa tis'ina wa mi'atan shi addidin shi saboda tis'ina wa mi'atan adafi ne ga tis'ina tis'ina mansubi ne biliya'i wa mi'atan zai zama adafi akan shi ma zama mansubi illa sai zambe da komai sai dirhami 190 falaisa fiha shay'un babu babu zakka ciki dan dirhami sai ya kai 200 sannan yake da zakka sai ya kai 200 to 190 ma ba zakka aka ce an yi amfani ne da la'akari da gomomi amma da zai kasa da dirhami daya ma ba zakka a ce dirhami 199 to bai kai nisabi ba illa ni sha rabbuha sai in mai wannan dukiyar mana mai wannan dinarin ya gabari ya fitar ko da basu kai nisabi ba dirhami 200 wannan ba komai
باب لا تؤخذ في الصدقة كلمة ولا ذات عوالين ولا تيس إلا ما شاء المصدق
باب تقديره هذا باب وانا بابي كنين امام البخاري رحمه الله يجي بابي دكي مغانا لا تؤخذ في الصدقة هرمة باء كربة باء دوكر هرمة tsohuwa fi sadaqati a sadaqa tsohuwar dabba tsohuwa ta ba haihuwa to shi ku ana son iri don haka yanzu wadda za a bayar a je gaba a amfana da ita ta hayayyafa ita ke bukata ita ke karba ba za a karɓi da ta gama haihuwa ba ta tsufa fi sadaqati a cikin zakka la tukhadhu fi sadaqati harimatun wala zatu awarin haka nama ba a karɓar wadda take mabuciyar aibi kunnanta ya tsage tana gurgunta da sauransu ko rashin lafiya mabayyaniya duk waɗannan ba a karɓarta a zakka wala taisun haka nan ma ba a karɓar taisun watan ɗan bunsuru aka ce taisun fahalul ganami kawai karon dabbobi shi ke barbarar dabbobin an wasu sun fahimce shi a matsayin girman shi da tasirin shi shi ya saba a karɓar shi saboda shi ke barbarar sauran bisashen suna ɗaukar ciki to da ba a ɗauke shi wasu ka ce taisun ɗan ƙarami ne bai isa ba shi ya saba a ɗaukar shi wasu ka ce taisun abin da ya saba a ɗaukar shi saboda ba a cika son shi ba saboda warin shi kaga babban ne kenan babba ne amma tun da shi ne ke barbarar sauran tumakai ko awakan to ba za a ɗauke shi ba kaga nan ana jin yayi yawa ga wanda suka ce kaga yayi yawa kenan ko illa ma sha al-musaddiqu sai abinda musaddiqu watan mai karɓar sadaka wasu ka ce musaddiqu mai ba da sadakar duk ana abin da aika san jiya an yi bayanin musaddiku aka ce ya ba sa'i wata musaddiku sa'i kenan ya ba rabbul mashiya kaza ya mai ciko kaza sai aka kira shi musaddiku a jiya sai in shi ya ga saboda maslaha hari ma din nan ba komai ana karbata eh zatu awarin din nan za a iya karbata saboda wata maslaha eh ko kuma a shi ne ya ga duk da dai wannan taisun ana jin ya yawa to shi a ra'ayin karan kanshi sai ya ga a ba komi za a iya ba da shi ai akwai karo da yawa a garken ko an ba da shi akwai karo da yawa a garken wataƙila ya lura da garken da za a kai shi can babu mazan da yawa kaga sai aka dibi wannan maslahat shi kuma yana da sunan da yawa sai gabar ya bayar to wannan sai in haka nan an bibi maslaha kaga maslaha ce ta sa a karbi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa
حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني سمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج بالصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق
akwai ma waɗanda suka ruwaice shi cewa musaddaku shi wanda za a ba sadaka sai in shi ya so haka maslahar shi ta sa duk da an ce kada a karbi wannan amma maslahar shi ta sa ya karbi wannan ba komai amma dai jamhuru sun tafi akan dai musaddiku bi kasri dali shine mai ba da zakar kenan حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني سمامة أن عنسا رضي الله تعالى عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق وأن حديث امام البخاري حدثنا محمد بن عبد الله يجي محمد بن عبد الله يا زنت الدمو قال حدثني ابي yace babana ya zantar da ni qala yace haddathani sumama yace sumamatu ya zantar da ni anna anasan yace sandi anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu haddathahu ya zantar da shi kaga wancan hadisin dai ne na anas al-imam al-bukhari yake dadda tsashi yake masa tarjamomi yake kakkawo shurare da yawa yace anna abubakar yace sanje sayyidina abubakar radiyallahu anhu kataba lahu ya rubuta wa sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu allati amara Allah rasulahu sallallahu ta'ala alaihi wasallam abinda hukunce hukuncen da Allah tabaaraka ta'ala ya umurci manzansa sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zartar a cikin hukuncin sadaka to a ciki yace wala yukhraju fi sadaqati harimatun ba a karbar harimatun ma'ana tsohuwa ba a fitar da tsohuwa fi sadaqati a cikin sadaqa wala zatu awarin ko ma'abuciyar illa ko aibi illa wala taisun ko kuma karon awaki ko karon tumaki wanda shine mai barbararsu suna ɗauka ciki to saboda haka illa ma sha al-musaddiqu sai abinda musaddiqu mai bada zakar in an fahimce shi a matsayin su mabulin ne musaddiqu wato mai bada zakar mudi ke ko kuma musaddaqu kamar da aka ce wata riwaya wanda ake ba din mai karbar kenan sa'i kenan mhm amma musaddiqun dai shi yafi zama aswab mafi daidai musaddiqu ne
باب أخذ العناق في الصدقة
باب أخذ العناق في الصدقة wannan babi na magana akan karbar watan anaki dan taguwa fi sadaqa dan akuya nake son ce eh shine ana dan dan akuya aka ce dan akuya an mai fasarori da yawa aka ce wanda bai wuce wata hudu ba shine ana bai wuce wata hudu ba dan akuya bai wuce wata hudu ba kuma da mace da namiji duk ana wasu suka ce a macen kawai akuyar da bata wuce wata hudu ba ita ce ana ko kawai da ya kai shekara to ya kai saniyu saniyu mai yada hira kenan in yi haura shekara in yi haura shekara to ya zama watan jaza'u ya haura shekara ya zama jaza'u aka suka ce wasu suka ce ana kuma jaza'u ne min al-ma'azi tutturna ne min al-ma'azi na awaki shine shine anaku to akwai fasarori dai saboda sabanin dake a wajen malaman lugha sabanin dake a wajen malaman lugha don haka ake samun irin waɗannan sabanin ba to kenan ana karɓar sa yana bayani babu akhadhil anaqi fi sadaqa ay babu jawazi akhadhil anaqi fi sadaqa shine ma'ana
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حا وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وقال الليث حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها إمام البخاري حدثنا أبو اليمان أبو اليمان ياذن تدمشين الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب يجي شعيب ياذن تدم عن الزهري يا كربو دغ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ح حول السند ما ناريكي wannan isnadin in kara ma wani irin shi ma mai dan bambanci amma zai tuke zuwa ga Muhammad ibn Muslim ibn Shahab الزهري kaga wannan haddathana abu al-yamani qala akhbarana shu'abun an az-zuhri sai ce to rike wannan wannan hanya guda kenan to akwai wata hanya kuma daban sai ce wa qala laysu yace laysu ibn sa'ad yace haddathana abdurrahman ibn khalid yace haddathana abdurrahman ibn khalid kaji hanya ta biyu kenan yace laysu takan shi kuma abdurrahman ibn khalid an ibn shihab kaga wancan isnadin na farko da wannan nabi sun tuki akan wa akan muhammad ibn shihab az-zuhri abu al-yamani akhbarana shu'aib an az-zuhri al-laysu حدثنا عبد الرحمن بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب شيمه to sannan ya fike da Muhammad ibn Shahab az-Zuhri sai ce an Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud ya karbo daga nam haddathani ina ah muna muhaddathana eh bambancin riwaya ne bambancin nuska ne wani zai ce haddathani din wani ce haddathana ya kawo shi da lafazin ifradi wani ya kawo shi da lafazin jam'i حدثنا عبد الرحمن بن خالد عبد الرحمن بن خالد هذا تدم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال حقيقة أبو هريرة دل تبت قريش ياتي قال أبو بكر سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يدل تبت قريش ياتي لو منعوني عناقا والله لو منعوني عناقا كمبا مدى لفظ رنصوه lau man'uni anaqan kawai yace da Allah na rantsi da za su hana man anaqan dan akuya dan akuya karami kenan ga waccan fasara ta farko anaqan dan akuya karami kenan a ce sun hana min shi kanu yu'addunaha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda suke ba annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa to laqataltuhum ala man'iha zan ɗaura yaƙi in yaƙe su saboda hana ɗan akuyan nan ɗan akuyan nan saboda haƙƙin Allah a ɗaura ɗamara a yaƙe su saboda haƙƙin Allah a nan sai suka fahimta malamai suka fahimci halaccin karɓar ɗan akuyar a zakka suka ce shi ne dalilin da da imam bukhari ya kawo wannan a ƙarƙashin babu akhazil anaki cewa ya halatta a karba karamin dan wata hudu ya halatta a karbe shi wasu suka ce mubalaga ce mubalaga ce da a kaddara ya isa a karbe shi kuma ana ba da shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle suka hana zan yake su akan haka amma dai abinda aka tafi aka fi tafiya abinda Imam Bukhari ya tafi akan shi shi
قال عمر رضي الله عنه قال عمر رضي الله تعالى عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرع صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق قال عمر رضي الله تعالى عنه سيدنا عمر بن الخطاب يبدا الله تبت غريش يجي فما هو إلا أن رأيت أبن أنا نان باب وتوتسي كويني دكينا نينغا أن الله شرح صدر أبي بكر للي الله تبارك وتعالى يلو تكرجي دزوج ير سيدنا أبو بكر بالقتال واتندين ياكي فأعرفت أنه الحق نتبتد gaskiyaci Allah ya dora shi a kanta gaskiya ce sayyidina abubakar Allah tabaraka wa ta'ala ya dora shi a kai
باب لا توخذ كرائم أموال الناس في الصدقة باب باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة وأن بابي نام جنا أكن باء كربر كرائم لا تؤخذ كرائم أموال الناس باء كربر من يمن يدوكيو يمتاني في الصدقة أزكى كرائم يعني كرائم جمع كريمه ma'anan karima an mai fasarori da yawa duk dai dabbar da ta hada abubuwan da za su sa ta sayi tsada ta yi kadari ta yi daraja tana da girma to karima ce tana da yawan nono karima ce tana da kyan halitta karima ce to duk wannan sun fassara shi da karima sun fassara shi da karima to ire-iren wannan kamar wadda adda yawan nono cikin garken ba wanda ya nononta to ba a karfata ba a ba da ita ta yi yawa duk wadda take mai kyau kwarai ta fi duk sauran kyau kyan jiki duk wanda ya ga jikin za ta ba shi sha to ba a karɓa irinta mai ƙiba wadda in an je kasuwa girmanta zai sa kimata ta hau girmanta zai sa kimata ta hau to ba a karɓa irinta kamar irin shanun nan jibga-jibga masu tsada kaga sa guda ne amma za ka ga yana iya sayan uku yana iya sayan uku kuma duk su ma inda shanu ne to ba a ware irin waɗannan manya-manyan a amshe su a wajen zakka ba a ba da su la tu'khadhu ba a karba sai in shi mai abin ya ga damar yayi tunda ya ba Allah ne to ba komai
حدثنا أمية بن بسطام حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يوم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أداؤوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا زيد بن ذريع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن عمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله تعالى عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة هنا يا بن بنتا تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم فإذا أطاؤوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس akwai sun sa da ta dan bambanta imam al-bukhari yace haddathana umayyah ibn bisdam umayyah ibn bisdam ko basdam duk ana cewa eh duk ana cewa ko bisdam ko basdam amma bisdam din bil kasri afsah قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع يا ذن تدمو يجي حدثنا روح بن القاسم يجي روح بن القاسم يا ذن تدمو عن إسماعيل بن أمية يا كربو كوياجي دق إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي يا كربو دق يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد يا كربو كوياجي دق أبو معبد شيكما أبي معبد عن ابن عباس دق عبد الله بن عباس يكربو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا سيدنا عبد الله بن عباس يجي داهر ماذا الله صلى الله عليه وسلم لوك تشندي أيك معاذ رضي الله تعالى عنه معاذ بن جبل كم يدا الله تبت قريش على اليمن يا أيك شي واتن أمضي وكيل سا يمن قال ماذا الله صلى الله عليه وسلم وصية ديمي خطبة ديمي إنك تقدم على قوم أهل كتابه to ka sani fa za ka je wajen mutanen da suke ahlul kitabi ne suna da tsari suna da littafi suna da ilimi ahlul kitabi ke to falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi ibadatullah to abinda nake so ka bada hankali ka bada kulawa da shi farko farko falyakun ibadatullah karantar da su ɗayanta Allah ya zama awwala ma tad'uhum ilayhi da haka sai ya nasbanci awwala me khabar sunan kana ibadatullah falyakun awwala awwala shine khabaru kana kaga amma nasba falyakun ibadatullah awwala ma tad'uhum ilayhi dayin ta Allah an ce ibadatullah tauhidullah tauhidullah ba ibada sallah zakka azumi hajji ba da sauransu ba shi yake ne wannan ibada ba ibada farko dai don wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ba halicci mutum da aljani ba sai dan su bauta mini bautar farko su sanni ni kadai nake ma'ana ubangiji shi kadai yake bai da abokin tarayya to dayan ta Allah a bauta shine ibadatullah ma'ana shi kadai yake shi kadai ya cancanci bauta to shine ma'ana ibadatullah abinda zai tabbata mana da haka to bari ka ji gaba sai ce fa idza arafullah in sun san Allah ba in sun yi sallah sun yi zakka ba ko sun yi azumi ko sun yi kaza arafullah dai sanin Allah shine ibada din saboda duk ibada madmunin ta gabaki ɗaya ma'rifatullah sanin Allah gabaki ɗaya shine manufarta don haka fa idan arafullah in sun san Allah bi tauhidi sun san Allah shi kada yake an raba su da shirka an raba su da bautar wani Allah to yanzu matakin farko duk abin da za a dora zai zauna in ba a samu tauhidi ba ba abin da za a dora ya zauna sai an samu tauhidi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace farkon abin da zaka ba muhimmanci kaga ka tabbatar ka tabbatar musu da Allah shi kada yake a ƙarƙashin nan a tabbatar musu da risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am abu da hade suke ko a ambata ko ba ambata ba ko an sarraha ko ba sarraha ba tabbatar da risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karkashin ma'rifatullah fa idza arafu Allah in suka san Allah to sai me fa akhbirhum to yanzu ma'ana sun san Allah da tauhidi da dayantawa fa akhbirhum to ka ba su labari anna Allah qad farada alaihim khamsa salawatin ka ce to Allah ya farlanta musu salloli biyar a cikin yini da dare fa idza fa'alu in sun karba sun karba sun yi to fa akhbirhum to ka ba su labari kaga sha'anin addini mataki mataki ne ba yau yau ba a ce sai an san komi yau yau a a mataki za a bi mataki za a bi wanda ake son tauhidi ya dayanta Allah in ya dayanta Allah ya yadda Allah shi kadai ya cancanta a bauta mai to lokacin da aka ce ya bauta mai zai bauta mai saboda ai sai da ya fara tabbatar da shi Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa to amma bai tabbatar da Allah shi ɗaya cancanta a bauta mai ba aka ce bauta mai to za a yi katakka da shi to ya fara ikirari da tabbatar da Allah shi kadai ya cancanta a bauta mai sai ce to wanda ka tabbatar da shi kadai ya cancanta a bauta mai to ya ce ka bauta masa da nau'in ibada kaza sallah ke to in yasa haka to ka sanar da su cewa farada alaihim zakatan Allah ya farlanta musu zakatu ukhadhu min amwalihim wadda za a karba daga amwali agniyaihim kin sai an kaddara min amwalihim daga dukokin su aba dukiya kuwa ba a min amwali agniyaihim daga dukiyar waɗanda an mawadatansu mamallaka ne sabikin wato raddu ala fuqara'ihim sai kuma a maida ita zuwa ga fakiransu a karba daga agniya kaga ko baka gano agniya un akwai shi ba cewa ala fuqara'ihim aya karanta da kai agniya din ake nufi eh tu'khadhu min amwali agniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim za a maida zuwa ga fakiransu fa idza ada'u in suka yi da'a suka yi sallah suka yi zakka ma'ana suka yadda biha ilalle sun yadda su bayar to fa khuz minhum to haka su sai da su yi ta ba don haka ka karba daga gare su ka karba kai za ka karba kai za ka ci ga irin wanda za a karba don su ba su sani ba amma wata wakka kara'ima amwalin nasi kai kaffa kaffa kai kaffa kaffa gabarin daukar zababbe dukiya saboda zaɓaɓɓen dukiya za su zama fitina ana zakka ne saboda wanda ya ba da zakkar ya yi ta ƙarrubi zuwa ga Allah ya bayar yana jin daɗi ya ba Allah zuciyarsa na yalwatatta yana jin daɗi ya yi ibada to amma in ka karbe wanda ya fi so wanda ta fi tsada to zaka komo yana jin haushin zakama wai bi ma yasa aka farlanta mai zakar kaga ya shiga hadari to duka ka sashi cikin hadari in ya shiga hadari kai ka sashi don sai da kanga uwar garke ka dauke ba a dauke uwar garke in ka dauke uwar garke zai koma yana jin zafi in ya ji zafi kuma ya shiga hadari shi kuma addini yuridu Allah bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah ya shi ya shirya sauki a cikin musulunci bai nufin tsanan tsanantawa a cikin musulunci annabi sallallahu ta'ala sallam saboda gudun kada mutum ya shiga cikin matsala sai ya nau'in kyautar da shi kadai ke irin shi annabi sallallahu sallam in ya tara abu anan zai raba duk wanda ya shigo manzala sai sai ya dintsa sai ya bashi wanda ya fara zuwa sai manzo Allah ya bashi idan na biyu ya taho sai manzo Allah ya ba wanda ya ba dazu yana nan bai tashi ba abinda ma aka ba shi na farkon kuma yana nan bai tashi ba kuma in abinci ne bai cinye ba wataƙila ma yana nan gaban shi aje sai manzo Allah sai ya ce mashi an shi sai ya kara mashi sannan ya ba wanda ya zo yanzu in na uku ya taho sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake ba na dazu ya ci tudu uku duk wani ya taho sai an bashi sannan sai an ba na ɗaru sannan ba na yanzu sai ya dintsa sai ya bashi in ya bashi sannan ya ba wanda ya zo ɗazu ya ci tudu biyu sannan a ba wanda ya zo yanzu aka ce me hikimar wannan maza Allah bai cewa ɗazu an baka kai ku kai hakuri a ba su ɗazu an baka maza Allah bai cewa haka saboda ni saboda shi mutum saurin mantuwa gare shi an bashi ɗazu in ya ga za a ba dan uwan shi yanzu sai ya mance da an bashi da sai sai ya ji kuni sai wani haushi sai dan kama shi ko cikin zuciya ne sai ya ji bai dan ji dadi ba yanzu ba a bashi ba ya mance da lokacin da ya ji dadin shi dazu an bashi to in ya ji wani guni ya ji wani dan zafi da wani dan kaikai cikin abin da manzo Allah ya shiga hadari to dan kai ya shiga hadari to bari a tsara mishi kaga rahmatan lil alamin kenan tsananin rahaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ya baka wata kafar da zaka ji zafi akan wani aiki da yayi balle ka shiga hadari to irin shi ne annabi sallallahu ta'ala sai ya ce wa tawaqqa kara'ib amwalin nas kai kafa kafa da karbar manya manyan dukiyoyin mutane lokacin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين